الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren alhamis ne wanda ya daidai da daren 26 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1428 daidai da takwas ga watan august shekara ta dubu biyu da bakwai muna karatun littafin umdatul ahkamil kubra ta al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi mai kallon mu da sauraron mu wannan shine kasar na ashirin daga cikin jerin giyar karatuttukan wannan littafi mai albarka da ake yi idan ba a manta ba a jiya mun karanta hadisi na ɗari da da sittin ɗaya hadisin sahabi abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara musu yarda a inda yake lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga wani mutum bayan da aka idar da sallar jam'i mutumin ya zo ya kabbarta sallah shi kadai sai annabi ya ce yanzu ba a samu wani da zai raka wannan su yi sallah tare ba sai tashi sai ta zama ainihin wato sadaka wato sai ta zama nafila wannan hadisi muka ji cewa al-imamu abu dauda da turmi suka rawaito shi kuma hadisi ne ainihin sahihi to wannan hadisi da yawancin mutane suna kafa hujja da shi akan cewa wannan dalili ne akan halaccin yin jam'i na biyu ko fiye da haka a cikin masallaci guda malam ya kawo mana cewa wannan ba dalili ba ne amma sai ya fara ɗauko wani bincike da babban malami a shekul allama ahmad muhammad shakir yayi akan wannan mas'ala a cikin sharhin shi da ta'aliki da tahqiqi na littafin sunan tirmidhi a mujalladi na farko bayan da al'imam ahmad shakir ya ɗauko ainihin fatawa daga babban malami al'imam shafi'i sannan muka sake jin fatawa ainihin daga al'imam malik da kuma almajiran shi sai lokaci ya ƙure mana a jiya don haka a yau sai mu ce sai malam ahmad shakir ya ce wa qad ra'a al-muslimuna bi a'yunihim athara tafarruq jama'atihim fi salati hakika musulmi da idanuwansu kurukuru sun ga irin mummunan tasiri da ainihin wato rarrabuwar jam'i ya rinka kawo musu a cikin masallaci wato waɗannan su bi wannan sallah waɗannan su ba za su bi wannan sallah ba to wannan ya haifar da mummunan tasiri na raba kan musulmi watturabu sufufihim da kuma ainihin kaɗuwar sahunsu wato haɗuwar tsarin musulmi kuma ya samu ainihin rawa ولما في ذلك بأيديهم باين sun gani da idanuwansu sun kuma ainihin taɓa da hannayensu sun ji wannan abu illa man batalat hasatuhu wanda duk yake ga irin mummunan tasiri na saɓani da aka samu sakamakon rarrabuwa a sallar jam'i ba kuma bai ji da hannunsu ba bai ji a jika ba to babu wanda zai ce bai ji haka ba sai dai wanda hasarsu wato ganin shi ko jin shi ko sansanawar shi ba ta aiki jama'a maganar nan mu tsaya mu fahimce ta da kyau abinda malam ya bayyana mana a jiya cewa yin jam'i bayan yin jam'i a cikin masallaci yana kawo rabuwar kai to shine yau sai ki ƙara mana talibi akan cewa musulmi sun ga irin mummunan tasirin da wannan rarrabuwar kan ta jawo wadda ta faru ne daga rabuwar kai a wajen sallar jam'i wannan yake da zai bi wannan ba waɗannan ce ba za su bi wannan ba yace to duk mutumin da yake bai ji ba bai gani ba ko kuma ma bai san da wani mummunan tasiri ba wannan bai ja wata rabuwar kai ba to sai dai mutumin da idon shi baya aiki ko kunnen shi baya aiki ko kuma wato dai bayi da kan gado wajen gane al'amura ina fatan mun gane wato sai dai mutumin da san din shi ya lalace wanda ba da ba da gani ba da ji ba shi da shu'ur ba kuma ya iya ganewa wato nufa ala basiri sai kuma mutumin da ainihin aka shafe basirar shi ya zama ba ya gani kuma ba da basira wa innaka latadkhulu kaseeran min masajidil muslimina kai ne karatu ko ne saurare ba za ka shiga da yawa daga cikin masallatan musulmai tara qauman ya'taziluna salata ma al-jama'a zaka ga wasu mutane sun janye jikinsu ba za su bi sallar jam'in da ake ba me yasa talaban sunna saboda neman sunna za a bi wadda suke riyawa ma'ana wannan magana ita ce sun ware daga cikin jam'in da za a yi me yasa saboda akwai wata sunna da suke rikici da limamin shi limamin ya ce ba zai ba tun da ya ce ba zai ba su kuma sai su ware su ce ba za su bi shi sallah ba kaga a nan kamar suna da gaskiya kenan ko sai malam yace za'amu wannan riyawa ce suka yi thumma yuqimuna jama'atin ukhra li anfusihim to sai su zo sai su tsaya da wasu sallolin na jam'i su tsaya da kawunan su wa yazunnuna wai suna zaton annahum yuqimuna salata bi afdala mimma yuqimuha ghayruhum suna tsawar da sallah kyakkyawa wadda ta fi wadda wasu suke tsayarwa to kun fahimta jama'a wala in sabaku to ko da gaskiya suke akan wannan maganar laqad hamalu min al-wizri ma abaa asla salatihim to sun dauko zunubin da kuma ya lalata asalin sallar su menene wannan zunubin shine zunubi na raba kai shi yasa alhamdulillah wannan muna faɗin wannan kalmar ba alfahari ba ba kuma kuri ba mu da ke bin manhajin salafiya a najeriya mu kaɗai ne muka kawo irin wannan zaman lafiya shine mutane ne muna ji muna gani za su ce kaza na sunna ba za su aikata ba saboda bin mazhabin su amma sai mu ce za mu bi su sallah ina fata an gane wanda inda mun bi musu to ba raba masallaci ba har raba ma'aikata da kwata da masallatan idi sai an yi amma sai muka ce a'a sallar su a jimillance ta yi waɗannan abubuwan da muke ganin sunna ne muna nan akan sunna ne har sai wannan ya zama shubha ga wasu daga cikinmu da kuma daga cikinsu suna ganin cewa a ya idan dai misali bilfatul istiraha kun yadda sunna ce wannan limami na ahalin sunna ya ce ba zai yi ta babban ne za ku bi shi sallah ashe kuma kuna shakka cewa sunna ce a'a manhaji na salafiyanci yana fifita haɗuwar kan musulmi fiye da rabuwar kansu inda duk ka ga mun bare to sai in mun ga kafirci karara yanda ko a gaban Allah Allah ya da mu muna da hujja da zamu faɗa mishi amma in ba haka ba kadai dan wani ya aikata kaza a sallah ko kuma ya ki aikata kaza a sallah wanda wannan abin bai kai da bata sallah shi ba bai lalata imanin shi ba to zamu bi shi sallah to manhaji na ibala shi ne ya hukunta da zarar kaga abin da yake kawai ya saba to shi kenan sai kai tawaye sai ka ce ainihin ba za ka bi sallah ba na'am idan abin da ya saba ya kai da sabawa ta kafirci kuma akwai hujja akan haka kuma akwai uzurori waɗanda an riga an gama yanke su da wannan da ya kafirta to wannan babu hauli babu kowa babu dabara babu ƙarfi sai da Allah ba za a bi shi sallah amma mutumin da ba a tsaye mishi da hujja ba misali da yawa daga cikin yan al'ada ko jahilai ya kamata mu fahimce su yan ɗariƙa daban jahilai daban ɗan al'ada daban izala ce ce musu wankan tsarki duk sai ta buge su ta ce 'yan ɗariƙa ne mafi yawancin musulmin najeriya ba 'yan ɗariƙa ba ne ƙillatun kalilatun su ne 'yan ɗariƙoɗi da yawa suna faɗa ɓangaren jahilai ne ko da za ka same shi ya iya karatun risala yana karanta muhtar al-ahadith an-nabawiyya jahili ne me ake nufi da jahilci a nan shine jahilcin rashin fahimtar saƙon da Allah ya aiko annabi da shi ba jahilcin karatu ba jahilcin rashin fahimtar menene manufar saƙon bai fahimta ba don haka za ka iya samun shi da karatu amma kuma bai san menene ka'idar aikatar da karatun don a iya gyara kaza a iya gyara kaza ba wannan shi ake kira jahili ba shi yana da karatu amma ba shi da ilimin fahimta addini wannan ba kafiri ba ne kokarin da za a yi a kan shi shine masu da'awa waɗanda suka amsa sunansu su ne za su yi aiki a kan shi wajen zaburar da shi da faɗakar da shi ya gane menene bambancin karatun da yake da shi da kuma rashin fahimtar da bai addini ba akwai yan al'ada yan al'ada su waɗannan in ka faɗa su za su ce su musulmi ne kuma musulmin ne amma me yake faruwa akwai al'adu da suka gaba waɗanda suka danne su daga fahimtar asalin addinin su kuma su waɗannan ba su da karatu ba irin waɗancan ba ba su da karatu don haka in ka kira su jahilai ma su dama ba su san sana ƙanshin ilimi ba ɗan al'ada ne al'ada kawai duk abin da ya faru su a al'ada suke gina don haka shi kansu addinin ba wai suna yi ne don Allah ne ya aiko annabi da shi ba ba su san wannan maganar ba ma su abin da suka sani sun tashi sun ga iyayensu suna sallah su ma suna yi sun tashi sun ga iyayensu suna zakka su ma suna yi amma menene dalili a kai yaya matsayin wanda ma yake baye to waɗannan musulmi ne yan al'ada sun fi kusa da hukuncin waɗancan jahilai fiye da kusancinsu zuwa ga kafirci to waɗannan idan musulmi ya samu kanshi a halin biyar sallah zai iya bin su sallah sai in ya ga abin da ya ɓata sallah ƙarara misali daga cikinsu sai a samu wani wanda gaba ɗaya baya alwala gaba ɗaya baya alwala saboda ne saboda shi jikan wali ne ɗan hodiyo kuma ya ce ɗan hodiyo ya yafe mishi to kaga a nan sallar shi ta ɓaci a falatan wannan ba za a bi shi sallah ba amma fa kuma ba za a kafarta shi ba kiran shi za a yi a nuna mai yadda addinin yake to kiran nan matsala ita ce wani aka zo aka saka wa'azin lokal government ko wa'azin kasa gaba daya aka kawo sai a ce to ya an kira su da'awa ta hakika sai ta siffanta da da'awa irin ta annabawa karanta annabi ne kuka ji summa inni da'awtuhum jihara summa inni asrartu lahum wa a'lantu lahum إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا sai an bi matakai matakai matakai matakai a yi a sirrance a yi a ɓoye ka yi kai da shi kaɗai ka yi kai da su kaɗai ka zo ka bayyana ka fara hanya ka yi ka ɓullo ta nan duk waɗannan ayyukan haka ake so tukuna don ya zama hujja ta gama bayyana sannan an gama yanke uzuri amma abu mujarrabi mun zo mun yi wa'azin ƙasa kar mu manta kafin mu zo wa'azin kasar malaman su sun ba su fatawar cewa yawan gudun ka yawan ladanka don haka wani yana jin mun shi kuma zai yi gaba to bai ma ji mu ba tukuna balle ne yanke mai amzari don haka waɗannan mutanen suna da bambanci tsakanin su da malaman su malaman su suna amfani da su ne a wajen kariya ga wannan abin da suke tafiya a kai domin idan ba malaman za su ji tsoron Allah su buɗe musu haƙiƙanin abin da suka ƙudurce na addini su ma za su yi musu tawaye don haka kullum sai su ce ƙarya ake musu sharri ake musu kullum in ka ce musu to shi kenan abin da ake rikici da ku a kai ku zo ku karantar da shi a yadda yake tun da kun ce yadda aka faɗa ba haka yake ba ba za su zo su yi haka ba to shi yasa idan mai da'awa ya samu kanshi a irin wannan halin shawara farko da nake bashi tukuna ya bawa goge game da harkar da'awa sannan ya karanta littattafan malaman jihadi karanta littattafan dan sodiyo daga ciki ka ba da muhimmanci game da karanta littafin tamyizul muslimina min al-kafirina na yi muku alƙawari insha Allah zan karantar da ku wannan littafin na haƙƙaƙa shi kamar shafi goma sha shida ya fita za a zauna a karanta ainihin wannan littafin za ka ji idda yau shekara ɗari biyu da ta wuce dan sodiyo ya biya kasafta mutanen ƙasar nan kashi takwas wanda har yau ba su wuce kashi takwas nan ba kuma ba su gaza ba ya tsaye bayani tilla tilla to waɗannan bayanan idan baka san yadda suke dalla dalla ba ko dai ka zo ka dunkule gaba ɗaya sai ka ce duk wanda aka ga yana sallah a Najeriya musulmi ne sai ran ka tafka kuskure wani zuzurutun arne ne yana na yana sallah kamar yadda Qur'ani ya mana ishara akan ga wasu arna ne kafirai ne suna ainihin kuma sallah a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga ƙarshe Allah ya zo ya fallasa al'amarin su har Allah ya haramta wa manzon shi ya musu sallah Allah ya haramta ya miƙe a kabarin su ya musu addu'a me yasa sai ya ce innahum kafaru billahi sun kafirce wa Allah yanzu waye ya kafirta su Allah ne ya kafirta su yace wa matu wa hum fasiqina kuma sun mutu suna mutanen banza sun mutu suna mutanen banza suna kafirai amma a ina suke sallah to wani yana yana sallah amma kafiri ne to in ka dubi masallatan gaba ɗaya kace duk duk abin ma da suke musulmi ne to ka tabbata kuskure za ka iya tabbatar da musuluncin abdullahi bin ubay bin salul ne bayan Allah ya kafirta shi to akwai irin su a ƙasar nan muna da su da yawa wannan tsananin sassauci ne da neman haɗin kan musulmi zai sa ka faɗa haka wani kuma tsananin zafi da neman kawai ina shi ina shi ne musulmi sai sa ya ce duk wanda ba nashi ba duk wanda bai yarda da shi ba to kafiri ne to wannan littafin tamizul muslimina min al kafirina shine zai fitar da kai daga dukkan hayaniya da rikici irin wannan don haka da dan hudu ya zo maganganu akan waɗannan nau'uka guda biyu waɗannan da na kira su jahilai da waɗanda na kira su yan al'ada sai da ya ci shafuka masu yawa mafi yawancin shafukan littafin ma akan su ya ƙare ba dan komai ba saboda a tsaya a fito da hakikanin al'amarin a yadda yake ne muku alƙawarin Allah so za a karanta littafin nan wanda shi ne zai fito da yadda al'amarin yake to sai ka gane wane ne ya tabbata musulmi wanda in bukata ta kama kana bin shi sallah ka ci gaba da bin shi wane ne ya tabbata kafiri wanda ba za ka bi shi sallah ba sannan wane ne yana nan a musulmi amma bai halatta ka bi shi sallah ba saboda sallar da yake batacciya ce misali sallah yake ba alwala kaga yanzu wannan duk san haɗin kanka da musulmi ni ta wace hanya za ka bi mutumin da keke da keke zai nuni a cikin kogi yana so yana kama kifi amma in sallah azhar ta kama zai yi a bakin kogin ba zai yi alwala ba sai ya ainihin taimama in ka taɓa sai ce shi jikan waliyu ne wannan waliyin ya roƙa mishi Allah to tambayar farko da za ka yi idan ka ce saboda rashin ruwa ne ya fa wuni a cikin ruwa kuma a bakin kogin ma zai yi sallah akwai ruwan ko babu in ka ce sanyi ne a cikin kogin fa wuni kamar kwado yana kama kifi menene uzurin wannan bai da wani uzuri bai da wata larura sai dai dalili to me dalilin shi kakan shi ne ya roƙa mai saboda shi kakan waliyi ne to tambayar ita ce shin da kakan ya roƙa mai an yi wa kakan wahayi cewa an karba addu'ar da kai wa jikokinka akan kada su yi alwala ba a yi wahayin ba addu'ar dai aka ce yayi tambaya ta gaba ina ingancin wannan roƙawar shin ya tabbata ma kakan ya roƙa ta gaba ita ma tambayar shin shi kakan har ya mutu yana alwala ko ko shi baya yi to kaga waɗannan yanzu baka da yadda zaka iya kare wannan da zaka ce zaka bi shi sallah saboda kana son haɗin kan musulmi saboda haka ajilar da'awa da za ta maganin matsalolin Najeriya ita ce da'awa ta alkur'ani da sunna amma a bisa manhaji na salafiyanci wanda duk abin da za a kalla za a dube shi ne da ido na adalci ba da ido na ɗariƙa ko ido na ƙungiya ko ido na mazhaba ko ido na movement ba a'a idon adalci kawai kaza menene ya tabbata addinance ko da wannan abin zai dawo ya dameji ga wanda yake faɗi sai ya faɗa to wannan shine kawai abin da zai maganin matsalolin mu mu dawo mu ji magana da malam yake cewa yace to ko da waɗannan mutane sun yi gaskiya cewa saboda bin wata sunna ne ko saboda son aikata wata sunna shi yasa ba za su bi wannan limamin sallah ba za su ware su sallah su fi kadai sai ce to amma fa sun ɗauko laifi da zunubin da yake kuma ya rugurguza asalin wannan ainihin sallar tasu don haka fala yanfa'uhum ma zannuhu min al-inkari ala ghairihim fi tarki ba'd sunan aw al-mandubat don haka abin da suke zato na musu da suke wa waɗansu game da barin wasu sunnoni ko kuma wasu mustahabbai to wannan musun da suke yi wato faɗa da bid'a da suke da tsaye da sunnar da suke da zai amfane su ba saboda sun rusa asalin abin da ya tabbatar da ibadarsu jama'a kun ji nau'i na farko na mutane akan haka ba ka ƙin bin mutum sallah saboda saɓani na furu'a misali kai kana bin manhajin da ya tabbatar da cewa annabi ya ce a runguma hannu a sallah kana rungumewa shi kuma yana bin manhajin da maliku ya ce kada a rungume iyakar matsalar kenan wannan manhajin annabi ne wannan manhajin maliku ne annabi ya ce a rungume maliku ya ce kada a rungume sai zan kai kana bin wancan manhajin shi yana bin wannan wannan bai sa ka ce ba za ka bi shi sallah ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin ce ai jilsatul istiraha annabi ya yi sai wani ya zo ya ce shi limamin shi ya ce kada a yi don haka ba zai ba sai ka bi shi sallah kuma ko isu isu yan mazhabin ma sun ce babu kin bin sallah tsakanin sabani na furu'a ma'ana ba maliki zai iya bin ba hanafi ba hanafi zai iya bin ba maliki tare da cewa wasu abubuwan da suke gani wajibai ne misali a malikiya wajibi ne sallar karatun fatiha a sallah sannan wannan wajabcin a kowace raka'a a hanafiya ku suka ce karatun fatiha ba wajibi ba ne idan har aka samar da karatun fatiha a su a cikin raka'a yayi in ba a samar ba aka samar da wasu zikirori da addu'o'i sun yi sannan suka ce kuma in aka samar da fatiha din a wasu raka'o'i mafi yawa sauran in ba a samar ba shi ma ya yi kaga a nan ba malike a surance yana ganin sallar ba hanafi kenan ta ɓaci amma duk da haka kuma suka ce akwai halaccin bin sallah ta amma sai kaga kullum masu bin mazhaba da kungiya sai kaga suna tufka da warwara tsakanin su da mazhabar da suka ce suna bi misali limami kuma shugaba daga cikin limamai daga cikin shugabannin kungiyar izala yake cewa shi kam ba zai bi dinne yin jilsatul istiraha sallah ba me dalilin shi yace kawai ra'ayin shi ne to in ka ce mishi to ra'ayinka eh to ashe wannan ya nuna wannan magana da kake ba magana ce ta addini ba kenan kake magana ce kawai ta demokuraɗiyya ba da ka gama ta sai ka ce saboda kaza to amma gobe kuma sai ne ke ce shi ba malike ne sai a ce to ai malikiya wasu su sun yarda da hulfatul isra'a ko da dukkan su sun haɗu akan ba su yarda da ita ba mazhabin shafi'iyya ta yarda da ita to ai akwai halaccin ku malikawa ku bi shafi'awa sallah nan kuma me zaka ce saboda haka babu mutane masu ruɗani jama'a irin mutanen ƙungiyoyi da mutanen ɗariƙu da mutanen mazhabobi kuma ina son ku gane damejin da waɗannan uku suke wa addini dukansu bai gaza juna ba damejin da ƙungiyoyi ke wa musulunci bai gaza damejin da 'yan mazhabobi ke ba bai gaza damejin da 'yan ɗariƙu suke ba kowanne kawai ba a yi flashin kamera bincike ba ne a kan shi duk wanda aka kyallara za a yi binciken irin ta abin da yake yi za ka ji irin ta abin da yake ya munana ina fatar an gane za kuma ka zo ka ji a cikin wannan bayanan da za a yi su a yau insha Allah ta'ala Allah ya kiyaye sai ce wa tara qauman akhari da ya'taziluna masajid almuslimina to wannan kaji su wadancan dai kaji su za su janye ne ko ba za su ji sallar jam'i ba saboda akwai wasu sunnoni da liman bai yi to waɗannan ba su kyauta ba to wasu kuma su za ka gansu ne gaba ɗaya ma sun ainihin janye jikinsu daga masallatan musulmi thumma yattakhiduna li anfusihim masajid ukhra sai su je sai su gina wa kawo kansu wasu ainihin masalan ton daban bararan wa tafriqan lil kalima don cutarwa ga ainihin waɗancan masallatai da musulmi da kuma ainihin raba kan musulmi din su kuma kaji nasu launin gaba daya wa shaqqan li asal muslimina sannan da kuma tsaga ainihin wato sandar musulmi wato musulmi kamar suna da sanda guda ɗaya ma'ana kansu a haɗe sai waɗannan su sai su kawo haka don su tsaga ainihin sandar su nas'alullah al-asma muna roƙon Allah ya kiyaye mu wa tawfiq Allah kuma ya mana bacewa da gamdakatar wa an yahdiyana ila jam'i kalimatina kuma Allah ya shirye da mu wajen haduwar kanmu innahu sami'ud du'a Allah mai jin addu'a ne jama'a kun ji ainihin wannan magana wannan bi yana kawowa ne sakamakon magana dangane da sallah jama'a in kuka duba idan har ta kai da cewa wani ba zai bi wani sallah ba to shi zai kawo shi ma ya samu magoya baya sai ya zama masallaci ɗaya liman fiye da nawa fiye da ɗaya idan ta kamayi sai ya ce to ma bai halatta ya sallah a masallacin da sai ya kai ga kafa nashi masallacin to kafa nashi masallacin shi zai kai ga kafa tashi kwatar shi zai kai ga kafa nashi komai to wannan kuma shi zai ja ga komai ma sai ya ce ya saba daga cikin al'amuran da asalin musulmi suka haɗu a kai suke yi to amma abin da nake cewa ne kuma shine ne waɗannan abubuwa hukumomi ne suka ɗaure musu gindi su faru a haka shine idan da a ce hukumomi za su shigo su adalci adalcin kuma da za su yi shine duk sa'ad da aka tayar ma irin wannan rikicin a haɗa malamai haɗawar kuma ba wai haɗa su za a yi kawai a ce musu to ga abin da ake so ku yi ba a'a za a ce ana so ne su gabatar da matsalar da suke tattaunawa su tattauna a tsakaninsu a ji gaskiya ta bayyana to sai a tabbatar da inda gaskiya take amma a cewa to shikenan ba a so ku ci gaba da rikici ku je ku zauna lafiya ba za su zauna lafiya ba tun da rikici ya riga ya faru sabani ya samu fatawa ta fito cewa kada a bi wani wani ya ce kafiri wannan ya ce to yanzu ana buƙatar a zaunar da su kenan a tattauna a iya gano ina ne asalin gaskiya take a bita ina ne ƙarya take a taushe ta wanda ya ce bai yarda da gaskiya ba ƙarya zai yada to yanzu ana da yancin kuma sai a ainihin farmishi na fata an gane amma a shi kenan ya kai ma wasu wuraren sarakunan gargajiya da masu kuɗi sai su ji in wani ya ware sai su ce zo mu gina maka masallaci saboda mai saboda su duk sanda aka samu saɓanin to lokacin ne su kuma al'amari yake gyaruwa gare su don za su jawo wani asirrance su nuna suna tare da shi su jawo wani asirrance su nuna suna tare da shi shi yasa Najeriya ba zai yiwu ta zauna lafiya ta daina waɗannan rigingimu ba har sai ranar da aka samar da adalci wajen zaunar da malaman da suke rikici su tattauna tattaunawa kuma ba ba su awanni za a yi ko kwanaki ko watanni ko shekaru ba tattaunawa za su yi ta yi har sai ranar da ita tattaunawar ta ƙare amma ce an ba da awa uku awa uku bata isa a tattauna mas'ala ko da ta mustahabbi da wane yace mustahabbi ce wane yace makaruhi ba domin ana buƙatar ne wani da ya ce makaruhi ana buƙatar ya je binciko dalilan shi ya zo ya gabatar da su a mishi tambayoyi ya iya kare su sannan wani kuma da ya ce bai yarda ba shi ma ya gabatar da nashi a mishi tambayoyi ya iya kare su wannan abin awanni uku ba ta isa ba sai sa sarakunan gargajiya suna wasa da hankalin addini yan siyasa suna cin mutuncin addinin musulunci dole ne ana buƙatar a samar da sarakuna na musulunci ba irin waɗannan na gargajiya ba ana buƙatar a samar da shugabanci mai adalci ba irin waɗannan 'yan siyasa munafukai waɗanda kawai sun ɗauko ƙa'ida ne ta a keta kan al'umma don a samu damar mallakarsu babu shakka sai an samar da wannan tsarin a ƙasar nan sannan ƙasa za ta zauna lafiya allah malaukakin sarki ya kiyaye ku ji garin wukari a cikin jihar taraba ku ga abin da ya faru fiye da shekara ashirin yadda sarki ne ma ba ma musulmi ba ya iya bin gogewar shi da kwarewar shi da kasanto shi tsohon ma'aikacin gwamnati ya iya zaunar da garin shi lafiya da rikicin ya taso bai ce kowa ya je ya gina masallaci ba bai ce musu shikenan a zauna lafiya ba zaunar da su yayi da aka ba musulmi bane kowa ya ce kowa ya je ya shiryo kwana nawa ta ishe ku kwana kaza su da kansu suka ɗiba to ku je ku shiryo ku zo ku tattauna za mu gane waye mai gaskiya su wane suka zo da hujjoji su wane suka zo babu hujjoji ku tashi ku yi bayanin abubuwan da kuke kai suka tashi suka yi bayani ko ku tashi ku yi bayanin abubuwan suka ce su ba wani abu da za su yi bayani waɗannan makaryata ne kawai yace to na rufe bakin ku daga yau kar ku sake magana kuma na ɗora ku ku rinka bin suwa na sallah in ba haka ba ku bar garin shikenan sai garin ya zauna lafiya ba musulmi ba ne wane ne wane ne wane ne itika ne wane ne wukari na wukari jihar taraba eh ako ika ne ko ago ika na wukari ba musulmi ba ne amma ya iya maganin matsalar shikenan garin ya zauna lafiya a wukari a jihar taraba wannan ya fi shekara ashirin aka yi wannan abin jama'a Allah ya taimaka to sai ke cewa wa hadha al-ma'na alladhi dhahaba ilayhi ash-shafi'i la yu'aridu hadith al-babi wannan magana da shafi'i ya tafi akan ta cewa bai halatta a maimaita jam'i na biyu a masallaci ko fiye da haka ba to bai fa saba wa hadisin nan da ake magana akai ba fa inna ar-rajula alladhi fatatuhu al-jama'a li uzrin saboda wancan mutumin da sallar jam'i ta kubuce mai ta kubuce mai ne saboda uzuri ko thumma tasaddaqa alaihi akhuhu min nafs al-jama'a bi salati ma'ahu sannan wani daga cikin yan uwan shi musulmi ya miƙe waɗanda suka yi wannan sallar jam'in ya tashi yayi sallah tare da shi wa qad sabaqahu bis salati fiha wanda ya riga shi yin wannan sallah hadha rajul wannan mutum yush'iru fi dakhilati nafsihi zai ji a cikin kokon zuciyar shi annahu muttahidun ma al jama'a qalban wa ruhan zai ji cewa lallai da shi da wannan jama'a da suka fara yin sallah to yana tare da su tun daga zuci har kuma da ruhin shi da rayuwar shi wa ka'annahu lam tafuthu salatu sai ji kamar sallah bata kubuce mishi ba kun ga shi uzuri ne ko to wannan da yake shi ba zai bi sallah bane yana jiran a gama sannan su zo su yi in aka ce ai bai halatta ba sai ya ce ai ga hadisi ma an yi shin wannan hadisin zai iya zama hujja shi fa tashi shegantaka ce shi ko wancan uzuri ce kun ga hujja ba za ta zama ɗaya ba sannan kuma wannan da ya miƙe ya taya shi jam'in shi ma daga cikin wanda suka yi jam'in ne amma su waɗancan da za su yi jam'in su ba su ma yarda da wannan sallar da ake ba to ya halatta kenan su yi hujja da wannan hadisin kun fahimta jama'a saboda haka wannan hadisi ba zai zama hujja gare su ba wa amma nasu allazina yajma'una wahdahum ba'da salati jama'atil muslimina to amma mutanen da suke ainihin wato yin jam'i su kadai bayan sallar da jama'an musulmi suka yi fa innahum yush'iruna bi annahum fariqun akhar su suna jin cewa su wata jama'a ne daban har ma suna kyama a danganta su ga waccan jama'ar ko kharaju wahdahum sun fita su kadai wa sallu wahdahum ko wa sallu wahdahum sun yi sallah su kadai wa kad kana an tasahul almuslimina fi hadha yace wannan ya faru ne sakamakon sakacin musulmi wa zannuhum da kuma zaton su anna i'adatul jama'a fil masajidi ja'izatul mutlaqa cewa sake maimaita jam'i a cikin masallatai wai halal ne kai tsaye wannan sakaci ne da ya faru ainihin daga musulmi an fashat bitilka bid'a ko an fashat bid'atun munkara fil jawami'il amma wannan irin kuskuren nasu da sakaci da zato sai ya ja mummunar bid'a sai ta faru fil jawami'il amma a cikin masallatai na gari gaba daya misalil jami'il azhar kama ainihin jami'il azhar babban masallacin juma'a na jami'a azhar wal masjid al mansub lil husayn alayhi salam da kuma masallacin da ake dangantawa ga sayyidina husaini wa gairihi ma da ainihin waɗansu masallatan da misra a ƙasar masar irin waɗannan bidiyoyin sun faru jama'a an gane a cikin jami'ul azhar sai daga wasu jama'a sun taru sun tsaya gefe guda duk zaka ji zai zo ya faɗi naka ce sai ce a su ba ruwansu da wannan jama'a ba ta su bace su ma suna cikin jami'in in wasu suka zo suka leko sai ce a to waɗannan ba nasu bane sai su tsaya sai sun gama tukuna sai ce wa mislu ghairihima fi biladin ukhra yace akwai ire-iren waɗannan kuma a waɗansu garurukan daban faja'alu fil masjidil wahid imamain ratibaini aw aksar sai ka samu a masallaci ɗaya sai ka samu limamai biyu tabbatattu na ɗaɗɗu ko fiye da haka fa fil jami'il azhar masalan yace misali kai ga ma wata ka'ida wata barna babba yace a cikin masallacin juma'a na al azhar misali imamun lil qiblatil qadima wa akhar lil qiblatil jadida akwai limamin tsohuwa alƙibla akwai limamin sabuwa alƙibla kun san da annabin yana sallah yana kallon baitul maqdis to sai aka kafa akwai bangaren da akwai limamin da shi in ya tashi sallah nan yake kallo shi baya kallon alƙibla da manzon Allah ya mutu a kanta baya kallon ka'aba ina yake kallo in ka taba sai ce ai tunda manzon Allah ya taba zaka ce bata ne kamar masu hujja ne da zabura yanzu yanzu akwai shaydanin da yake baya wa'azi da qur'ani sai da zabura in ka ce in ka ce dan ne zai ce to zabura bata ce kana nufin annabi daura batacce ne to ni da zabura zan to akwai limamin alqibla tsohuwa da sabuwar alqibla a azhar fa wani hau zalika fi masjid al-husaini alaihi salam yace haka ma akwai irin wannan a masallacin da suke danganta ga husaini wa qad ra'ayna fihi anna ash-shafi'iyya lahum imamun yusalli bihim al-fajr fil ghalas yace kai a wannan masallacin ma dai mun ga akwai limamin shafi'iya wanda yake wa jama'a shi na shafi'iya sallah ta asuba da duku-duku domin a mazhabar shafi'iya da duku-duku ake sallah asuba wal hanafiyatu lahum akhar su ma hanafiya kuma suna da nasu ainihin limamin yusalli al-fajr yana musu sallah al-fajr bi isfara bi isfarin in gari yayi haske su wadancan ba za su yi musu ma waɗannan dan haka kowa yana da nashi limamin ورأينا كثيرا من الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم yake mun ga da yawa daga cikin mutanen da ke bin mazhabin hanafiya daga cikin malamai da ɗalibai da ma waɗansu waɗanda ba malaman da ba ɗaliban ba yantaziruna imamahum sai ka gansu a wajen masallaci suna jira limamin su li yusalli bihim al-fajr dan yazo ya musu sallah al-fajr wala yusalluna ma'a imami shafi'iyya ba za su bi limamin shafi'iyya sallah ba wa salatu qa'ima ga sallar fa an tsayar ana yi amma ba za su bi ba wal jama'atu hadira ga kuma jama'a su ta halarto amma ana sallah sai sai a ba ta su bace ai wa ra'ayna fihi ma wa fi ghairihi ma jama'atin tuqamu muta'addida fi waqtin wahid yace a waɗannan masallatan guda biyu da ma waɗansu masallatan mun ga jam'i iri iri daban-daban ana tsai da su a lokaci guda kun fahimta da ma a masallaci ɗaya sai ka samu ainihin ana yin jam'i daban-daban ba fa masallaci irin na matafiya ba wanda an ce ba laifi a masallaci zaunan ne na gari sai daga waɗannan sahun limamin su daban waɗannan daban waɗannan daban haka ake sallah a zahar da la'asar da magariba da isha da sallah asuba ko waɗanne suna yi kuma ko waɗanne da nasu limamin a lokaci guda malam yace wa kulluhum asinuna dukkan su masu laifi ne wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wai kuma su suna yin haka suna ganin suna kyautata aikin su jama'a wannan maganar saka kuma ta ba samir ne yake yi ba wanda yake yin ta shine a Sheikh Ahmad Shakir wanda ya rasu yanzu fiye da shekara arba'in mutumin ƙasar masar ne sai ce bal qad balagana anna hadha munkar kai wannan irin mugun abin ma labari ya zo gare mu kana fil haram al makki haka yake da a ainihin wato ka'aba wa annahu yusalli fihi a'immatun arba'a limamai hudu ne suke yin sallah a masallacin ka'aba yaz'umunahum lil mazahib al arba'a suna ainihin riya cewa waɗannan ainihin wato masallatai a waɗannan ainihin wato limamai na mazhabobi ne guda hudu wannan magana da yake cewa ta isa gare shi ba ma wai shakka ba ce yaƙini tabbas ce haka ya faru ai idan kuna kallon kallo kallo na da wannan zan kawo wata hujja ce tukuna ta, ta hankali ta his kallo kallo na da wanda ake zuwa da shi zaka zo daidai ka aba zaka ga mimbarai ne guda hudu na limamai guda hudu mimbarai ne guda hudu haka ya tabbata karanta muqaddimar sifatus salah babban limamin ka'aba ma da kanshi ya tabbatar da haka a sheikh al-ma'asumi a cikin littafin shi hidayatu sultan ila muslimi biladi yaban limamin ka'aba ne shi da kanshi ya tabbatar da haka cewa sun samu kansu a lokacin da limamai hudu ka'aba take da shi limamin malikiya malikawa za su bi na shafi'iya shafi'awa za su bi na hanafiya hanafawa za su bi na saura kowa za su bi haka ina fata an gane walakin na lam nara zalika ahmad shakir yace sai dai Allah ya kiyaye mu ba mu ga haka ba iz domin kuwa annana lam nudrik hadha al-ahad bi makka mu ba mu riski wannan zamanin ba a makka wa inna ma hajajna fi ahad al-malik abd al-aziz ibn abd al-rahman mu mun yi aikin hajji ne a zamanin abdulaziz dan abdulrahman ali sa'ud hafizahullah wato a lokacin baban su fahad shi yayi hajji ahmad shakir kenan a zamanin baban su fahad wasa ina sai muka ji labari annahu abtala hadhihi albid'a shi wannan sarki uban su fahad shine ya bata wannan bid'a kuma kuma ta ba jiya mu ga muku asali shi ba sarki bane malami ne ya tashi yana wa'azi wato kasar ta taɓa samun kanta a halin watsewa ne gaba ɗaya saboda idan aka biye ma ɗan ɗariƙa jama'a kafin wani lokaci gaba ɗayan komai zai watse saboda su na farko dai asalin karantar da ƙur'ani da sunna ba shine abin da ya dame su ba asalin aiki da ƙur'ani da sunna ba shine ya dame su ba to da aka samu kai a wannan hali sun yi ƙarfi saboda suna da gwamnati a ƙasar turkiya ina fatar an gane sai waɗannan ainihin mutane suka zan sun raunatar da sunna da duk addini da ake karantarwa to har sai muka samu kanmu aka samu kai a wannan lokaci a ƙasar ta saudi arabia ta tarwatse kowa ya kama gaban shi mutane sun daina yin addini in kuka duba jama'a wanda biyu ya rayu a zamanin da ɗariƙa take ita ce ake gani a kan gaba asali su ba sa karantar da addini asali ba sa tara mutane haka suna karantar da addini a'a za dai a yi rubutun sha a kawo kan zabo da laya a baka karuwa a rubuta mata ƙur'ani ta je ta tsarki don ta samu kwastomomi da yawa ɓarawo a bashi sa'a waɗannan su ne irin malantar da suke to in haka ta faru to sai mutane su watse sai su lalace sai su zauna da jahilci shi yasa ku duba da kyau ku gani ba sa karantar da mutane addini idan wani ya tashi zai karantar sai su ce ba daidai ba idan aka ce to shikenan yanzu abin da muke so man ala gafata malam manta da sai ka ce na wani ba daidai bane zo ka karantar da mu me ya kamata mu sani to shi dai da karatun kuma da zai karanta bai da ajanda amma shi dai abin da yake so a daina karantarwa misali yanzu malamin da ya tara ɗumbin ilimi irin sharu sale a garin maiduguri wanda duk duniya ana ce malami ne wali ne jikan annabi ne amma bai taɓa zama ya fassara ko da suratul fatiha ba a garin maiduguri wanda shekara arba'in da ta wuce a maiduguri malami ne shi sai da aka samu wani ɗan yaro ɗan mitsili an ɗauko shi daga kano mai suna ja'afar ya zo ya zauna yana karantarwa idan ka gwada shekarun ja'afar da shekarun sharif sale ɗan yaro ne ɗan mitsili da malantar ja'afar da malantar wannan wannan malantar shi 'yar mitsila ce amma bai taɓa zama yi wa mutanen maiduguri tafsirin fatiha ba sai da wannan ya zai karanta qur'ani ya fassara shi gaba ɗaya sai ce ba daidai ba ne sannan shi kuma sai ce to bari ya zo ya fara abin da zaka ce da can me yake yi da sun zauna ne ɗariƙa suke bayarwa ita kuma ɗariƙan nan ba za a baka ba sai an wahalar da kai ina fatan mun gane to shi kenan da aka zo aka karantar da mutane addinin musulunci sai ma suka daina bin karɓar ɗariƙar sai kowa ya zaman shi a gida to sai kuma aka zo ana bin mutane ana roƙon su su zo su karɓa suka ƙi me yasa ana ta karantar da su qur'ani da hadisi to sai aka zo gidan talabijin aka ce to an watso duk inda kake yi rabi kawai ka cafa sai aka watso mutane suka kauce suka ce ba za su karɓa ina fata an gane eh mutane ba za su karɓa to abin da za ka ci mutanen da aka rasa irin wannan halin za su zauna da jahilci ko ba za su zauna ba za su zauna don haka sai mutane lokacin nan sai suka zauna cikin bakin jahilci kasar saudiyar sai ta watse a wannan lokaci to da tafiya ta tafiya sai mutane suka samu kansu a halin wannan malami ya taso kun ji cikakken sunan shi abdulaziz dan abdurrahman ali saud ya taso sai ya fara ainihin wa'azi ya fara karantarwa wannan magana da nake faɗi yau shekara ɗari ɗaya da goma sha biyu ko da goma sha uku kenan ya fara karantarwa ya fara wa'azi ya fara karantarwa ya fara wa'azi akwai malamin mu mai suna a sheikh muhammad zarban al-ghamidi shine limamin masallacin kuba a yanzu din nan kuma bosa ne wato mai kula da sha'anin kuɗi ne na jami'ar madina da ke madina ya ba mu labari ya ce mahaifin shi ya bashi labarin wani lokaci suna yawo da abdulaziz ana wa'azi sai aka shiga wani ƙauye da aka je sai aka samu wani dattijo wanda ana ganin wannan dattijon ya girma kowa a ƙauyen sai aka tattaro su sai aka ce musu ina masallacin ku sai suka ce ai ba sa yin sallah kuna musulmi kuna kasar maka ba yin sallah suka ce ai ba sa yin sallah su sun daina to sai ya dubi wani dattijo wanda wannan dattijon da yana nuna ya daɗe a duniya ma'ana shi dai kan ba a haife shi ba a sallah ba sai dai ya daina ta ne sai kira shi zo nan dattijo sai ce mishi rukunan musulunci guda nawa ne sai ce guda goma sai ce to ku mishi bulala aka fara mishi bulala goma can sai wani mai sigina da mai sigina sai nuna mishi biyar to sai ga to bari ya ƙara biyar din da goman da ya faɗi sai ce a saurara sha biyar ne sai ce to ku ƙara mai bulala ta kai sha biyar a shahid a nan ba za ka yi mamaki ƙasa irin saudi arabia ta rikice ta kai ma wannan wannan gargarar ba shine tashi ya rinka bi yana haɗa ƙasar to 'ya'yan shi ya karantar da su addini duk inda ya je ya karantar da su ya shiryar da su sai ya naɗa ɗan shi sai kamar da ɗan fodiyo ne ɗan sai dai don bankin shi ɗan fodiyo ba ƴaƴan shi rinka sawa ba sai ya naɗa ɗan shi sai ya sa shi shine dagaci ko hakimi ko amir shine malami shine limami haka suka shawo wannan aikin tsawon shekara ɗari da wani abu zuwa yau shi yasa duk inda ka ji hatta mai anguwa in ka ji a Saudi Arabia sai ka ji an ce wane wane wane sai ka ji an ce Ibn Abdul Aziz duk jikokin shi ne da ta taba kunnen shi har yanzu tun daga dagaci har mai anguwa ba don kuma da su suka aikin haɗa ƙasar suka tattara ta to a wannan lokaci daga cikin ɓarnar da suka samu ka'aba ta shiga kanta a ciki shine limaman ka'aba guda hudu ne limamin hanafiya ya zo ya limanci idan ya gama sai ainihin na shafi'iya kuma sai su zo haka a ka'aba sallah kowace sallah cikin salloli biyar din su hudu ake yin ta ka tabbatar ka karanta wancan littafi a ciki na ɗauko wannan dalla dallan bayani wanda shi wannan malami a sheikh muhammad sultan al-ma'asumi yau mai suna hadiyatu sultan ila muslimi biladi yaban rikici ne kuma ya faru a ƙasar japan wa ainihin wato a ƙasar indonesia afwan wasu suka zo ba su musulunta dan gayu ne makaɗa irin su Bob Marley misali sai suka zo za su musulunta sai waɗannan suka ce musu to in kun musulunta ku shiga mazhabar Shafi'iyya waɗannan suka ce in kun musulunta abin da zai fi kyau shine ku shiga mazhabar Abu Hanifa dan shine sirajul umma manzo Allah ya ce yana nan zuwa zai haskaka al'umma sai su waɗannan suka ce ah to ai su dama sun ki shiga Christianity ne saboda sun ga rabuwar ta yi yawa musulunci ma ashe haka ne to sun fasa shine sai wani rubuto wannan malami takarda a lokacin shine limamin Ka'aba shine da aka rubuto min shine sai ya faɗi waɗannan maganganu ku karanta wannan littafi hadiyatu sultan ila muslimi biladi yaban kyautar sultan sarki sultan wato malam sultan sunan shi kenan zuwa ga musulmin ƙasa ainihin japan allah kiyaye mutanen da suka musulunta su yan ƙasar japan ne sai dai a ƙasar indonesia ne matsalar ta faru to shine sai yake cewa mun samu labarin shi wannan sarki shi ya ɓata wannan bid'a tun ma kafin mu je aikin hajji wa jama'an nasa fil harami ala imamin wahidin ratibin ya haɗa mutane gaba ɗaya akan limami guda ɗaya tabbatacce wa narju an yuwaffiqa Allah ulama al-muslimina li ibdaliha innahu sami'u du'a muna fatar Allah ya karɓi wannan addu'a da falalar shi da kuma taimakon shi lallai Allah mai ji ne na ainihin wato addu'a to jama'ar musulmi kun ji Allah madaukakin sarki ya taimaka shi wannan hadisin bayan da malai bana takhrijin shi dama yace rawahu Abu Dawud al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi a lamba ta rawahu al-Bukhari afwan rawahu bukhari bukhari ya rawaito shi ko a na ga mun karanta wannan matukun ko eh mun karanta wannan na'am yanzu ne za mu karanta shi Allah su hadisi na 162 an ga ko Allah ya ce maka to kamar da ne mana alƙawari wannan matsala kafin mu wuce ta ba wani littafi ina son ku je ku karanta shi wannan littafin sunan shi alqaulul mubin fi akhta'il musallin ta'lif mashhur Hassan Salman wannan littafin jama'a yana bayanai ne dangane da kurakuran da masallata suke tafkawa malam mashhur da wannan littafin sai zo ya takaita shi to a cikin wannan littafin ya tattauna wannan mas'alar daga ciki tana daga cikin kurakurai da masallata suke ainihin tafkawa gashi yace salatul jama'ati saniya wa ta'addudul jama'ati fil masjid wahid wal ulfa an an salati khalf al mukhalif fil madhhab gashi ya kawo ya tattauna wannan mas'alar ɗaya bayan ɗaya sai da ya ci wa ita wannan mas'alar ita kaɗai wajen shafi takwas zuwa goma yana tattauna ta duk da ya gama sai ya ainihin ishara zuwa ga wani littafi na shi wanda wannan littafi ba shi sunan shi ilamul abid bi hukumi takrarin jama'ati fil masjid wahid gashi wannan littafin kadai yana magana ne akan rashin halaccin jam'i biyu a masallaci daya irin wannan bayanin da muka yi to ya kamata kowa ya nemi wannan littafin kuma ya same shi ya karanta shi insha Allah ta'ala Allah ya ce baka kuma duk waɗannan tafai idan kuna kukan ba ku samun su insha Allah ta'ala mun shirya mashhur zai fara aiko da su nan da wata guda zuwa wata biyu duk littafin da kake so za ka samu na irin waɗannan insha Allah don haka in ka nema baka samu ba kai hakuri ba mu wata ɗaya ko wata biyu in Allah su akwai kuma akhba'ul musallina na Sheikh Muhammad Siddiq al-Manshawi shi wannan malami ya tattauna wannan mas'ala dangane da rashin halaccin jam'i biyu a masallaci daya sannan ka karanta littafin tamamul minnati fi ta'liq ala fiqh sunna sannan an yi dambakatar wannan matsalar ta dace da mazhabi na ainihin wato malikiya in ka karanta littafin risala ka karanta askari ka karanta muktasar duk cikin littattafan nan sun tabbatar da cewa jam'i na biyu bai halatta ba to don haka wannan yana daga cikin abubuwan da ake sauraron mabiya abin malikiya in dai malikiya suke da gaske ba mutamallika ba ne to ya kamata su tashi su faɗa da wannan ainihin bid'a daga cikin masallatansu Allah ya kiyaye to hadisi na 162 malam yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه متفق عليه daga Anas dan Malik Allah ya kara musu yarda yace mun kasance muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tsananin zafi ma'ana a lokacin da yaran akwai tsananin zafin rana fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina wajhahu min al-ardi idan ɗaya daga cikin mu ya kasa ɗora goshin shi akan ƙasa ba saka saubahu sai ya jawo tufafin shi ko gefen tufafin shi ko gefen rawanin shi haka fasaja da alaihi sai ya ainihin ya sujuda akan ainihin wannan gefe na tufafin nashi mun ga wannan ya halatta muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka ainihin ruwaito wannan sannan kuma yasa dalo yace haka abu dawud ma bukhari ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 1208 muslim a lamba ta 200 da lamba ta ainihin 620 abu dauda kuma lamba ta ɗari shida da ainihin sittin allah maɗaukacin sarki ya taimake mu wannan yana nuna yadda musulunci ya zo da sassauci akan duk abin da ya gagare ka to ba a ainihin ƙuntatawa to kun ga gazali da sufanci ya ɗibe shi a cikin littafin shi mai suna ihya'u ulumuddin sai ya ce saddaka kasa sa goshinka a ƙasa ɗin nan saboda zafin rana to nema ake ka daure ka ɗoɗana goshin naka saboda gwargwadon yadda kake gasa goshin ka gwargwadon yadda za ka samu lada to kaga wannan ya saba wa shari'ar salaf ina fata an gane saboda haka in ka yi sa goshin ka ko ranar juma'a ko ba ranar juma'a ba kowace sallah ce ka zo za ka saka goshin ka sai ka ji da zafi wannan suna magana a ƙasa ma kenan fa balle siminti in ka kasa ka gaba za ka iya ba jama'a ba wai za ka rinka kana ɗaga ba ne a'a sai ka nannaɗe hulaka sai ka take ta da goshin ka kai sujuda a kanta in kuma baka iya sai ka jawo gefen tufafin ka in zai jawo sai ka sa sai kai wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah ya taimaka to sai ma yace babu sufufi babin da ke bayani akan sahu sahu jama'a hada sahu da daidaita sahu da shirya sahu wannan yana daga cikin abubuwan da sunna ta kawo a cikin ainihin tsari na sallar jam'i hadisin farko da malam ya kawo yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyata as-saffi min tamamis salati Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku daidaita sahunku domin daidaita sahu yana daga cikin cikon sallah wato yana daga cikin cika sallah muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka ainihin rawaito wannan hadisi wani abin sha'awa jama'a sahabbai fa ba sai annabi ya yi dogon sharhi ba wannan magana ta isa sai su fara aiki ma'ana ku dubi maganar gaba ɗayan magana bata kai sadara ɗaya ba sauro su sufaku fa inna taswiyata saffi min tamami sala ku daidaita sahunku domin daidaita sahu yana daga cikar sallah to anan za a zo a yi magana akan toshe kafa nan ana magana daidaita sahu ne to ya magana daidaita ya ma'ana daidaita sahu shine kada sahu ya tago sai ya bauɗe a daidaita shi ya tsayu da kyau kada kuma wani daga cikin saho ya kauce haka a'a ku daidaitu da kyau sai ku shiryu haka kowa ya daidaitu haka ku jeru ina fata an gane wannan umarnin da annabi ya basu ya isar musu sai su bi mu yanzu ko hujja ce kai a littafi in mutum ya je duba wai in ya ga magana sadara ɗaya ce wai sai ce wai maganar ma sadara ɗaya ce jama'a la ilaha illallah duk girman tafi bata kai sadara ɗaya ba ba shikenan tunda bata cika littafi guda ba la ilaha illallah ko bata kai katan guda ba to wannan ke nuna ba hujja ba ce magana ana gane ta da nagartatta ne ba da yawarta ba eh yanzu ina ma'anar mutum ya cika littafin banki da rubutu ya ce ka je a baka kuɗi kana zuwa sai aka hana ka wannan sai ya ɗaga waya ya ce manaja eh ga wani nan zai zo ga irin shi da ya zo ka ɗibi kuɗi ka bashi kana zuwa kofar banki sai manaja ya aje yaro kai ne alhaji wani ya turo eh to zo ja wannan jakar je ka wancan littafi da aka cika da bayanai gaba ɗaya suka ki fitar da kuɗi da wannan kalmomi kwaya biyu waɗanne ne masu amfani ina fatan mun gane saboda haka kullum mutane su saba in aka faɗi magana sau ɗaya ba sai an ta sharhi an ta minta an ta nanata ta ba ina fatan mun gane amma matsala an tarbiyyanci mutane akan yawan surutu ba aiki ne sai sa in aka kawo magana kaɗan aka ce ai aiki mutane ba haka suke so ba Allah ya kiyaye Bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 723 Muslim kuma a lamba ta 433 Malam yace an Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna wujuhikum Nu'man dan Bashir yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusawwunna sufufakum lallai dai ko ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma Allah zai ainihin raba fuskokin ku shine ka dubi fuskar wane ba ta daidai da fuskar wane ba ina ma'ana haka kowa ya kama fuskar shi kowa ya ran alƙiblar shi daban kenan a rabuwar kai jama'a matsalar daidaita sahu da rashin daidaita sahu za ta iya ja musulmi su rabu akwai mushkila ko babu akwai mushkila shi yasa matsala ka dauke ta da wasa wasu suna mana hujja da cewa ai sun je saudiya sun ga manyan malaman saudiya ma ba sa irin waɗannan kalkalar jama'a ba malaman saudiya ake yi ba ana bin allah ne da annabi domin wannan shubha ta taɓa faruwa wani babban malami ya zo daga saudi arabia zai wa'azi a nan cikin zaria sai aka sa ido a daidai lokacin ana rikici a garin nan akan haɗa sahu sai a shi malamin kai ya aje kafafuwan shi kamar yadda bola ke aje kafafuwan shi in zai kama kwallo haka wannan ta kalli gabas maso kudu wannan ta kalli maso arewa sannan ya zo yin sallah kawai sai ga kawai ya haka kawai shi kenan ba ruwan shi kawai cikin shi kawai ya rike haka aka zo kawai ga kawai haka ya kawai dan watsar da hannayen shi haka kawai ya dan kawai ya dan yi haka dai jilfatul istiraha dai ba a ji da sai da to ga manyan malaman haka in dai waɗannan ne za su zama hujjar ka to ka bata gaskiya saboda Allah shi yasa kullum ka dubi menene aiki yace ayi kawai ayi amma wane ha ba haka ba za ka shiga shubha ina fatar mun gane Allah ya kiyaye muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 717 muslim kuma a lamba ta 436 Allah ya ce maka malam yace wani muslimin amma a cikin riwayar muslim cewa akai kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi sufufana manzo Allah ya kasance yana daidaita sahun mu hatta ka annahu ka annama yusawi bihima biha alqidah kamar ka ce yana daidaita kibiyoyi in aka zuba kibiyoyi a cikin gidansu jama'a ana bubbuga su dan wannan kara nasu ya daidaitu ko to annabi haka yake daidaita mu mu daidaitu cas da as a daidaitu kan kan haka kada wani ya bauɗe hatta ra'a an kada akalla har sai ya ga cewa mun fahimci abin da yake so wannan yana nuna mai kenan jama'a wannan yana nuna kenan in aka ce za a yi ka'ida to in aka miƙe sai an tabbatar sahun nan ya haɗu wannan ya daidaitu wannan duba nan wannan duba nan wannan gashi ka ji kamar yadda ake daidaita kibiyoyi a cikin gidansu sannan annabi ba zai kabbara ba har sai ya ga mun fahimci abin da ya dora mu akai sun makaraja yau wata rana sai ya fito faƙama hatta kada an yi kabbira sai da ya gama daidaita sahun mu tsaf sai da ya kusa da ya kabbara harama fara'a rajulan badiyan sadarahu fara'a rajulan badiyan sadarahu sai ya ga wani mutum kirjin shi ya fito haka ya dan kauce bayan an daidaita faƙala sai ce ibadallahi ya ku bayan Allah la tusawwinna sufufakum ko dai ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah madaukakin sarki ya rauraba tsakanin fuskokin ku gashi a ƙasa a lamba ta uku yace zada muslim min as-safi aw ba'ar an arfara rajulan babiyan sabaruhu min as-safi an gane wannan da kyau ko Allah ya taimaka to gashi anan yace rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 436 da kuma lamba ta 128 wal qidahu menene al qidah sai yace hiya khashabus sihab wannan ainihin ice na kibiyoyi hina tanhatu wa tubra a lokacin da ainihin ake gyarawa ake sassaƙe su wannan icen icen kibiyoyi shine ainihin ake kira al qidah wahiduha qidah ɗaya daga cikin sun aka tashi sai a ce qidah bi kasar qaf ma'anahu yubaligu fi tasmiyatiha manzo Allah yana kaiwa matuƙa wajen daidaita sahu hatta tasira ka annama yaqumu bi ko ko ka annama yaqumu bi hasiham kamar kace Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yuqawwimu bi hasiham kamar yana ainihin wato daidaita kibiyoyi da su li shiddati istiwa'iha saboda tsananin daidaituwar sahun wa atidaliha da kuma haduwar su qala hun nawawi nawawi ya faɗi wannan fasara jama'a kun ji annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yana kaiwa matuƙa kamar yadda yake daidaita sahu to sai malam samir ya ce qultu ni ko sai nace wali ahamiyati iqamati sufuf wa taswiyatiha ahbabtu an udifa hadhihi al-kalima huna saboda muhimmancin tsayar da sahu da kuma daidaita sahu nake so anan in dan ƙara wannan bayani kamar haka sai in ce wa hiya mukhtasaratun min risalati li bi unwan sunan mahjura wannan ainihin bayanan da samir zai kawo ya ce zai takaita wani littafi nashi ne ɗan ƙaramin littafi ne haka sunan littafin sunanin mahajura sunanin da aka ƙaurace musu daga cikin waɗannan sunanin samir ya kawo sunna daidaita sahu domin sunna daidaita sahu tana daga cikin sunna da aka ƙaurace tun kusan zamanin sahabbai saboda sayyidina anas dan malik ya taho daga kofa ya zo madina da aka idan da sallah sai ya shiga ɗaki sai ya fashe da kuka aka ce lafiya wannan babban malami kake kuka haka ya ce eh na zo ne na same ku duk abin da manzon Allah ya ban mu a kai kuna yin su sai dai sahu ne ba kwa daidaitawa kaga sahu daidaita sahu na daga cikin sunnonin da an dade da bata su ina fata an gane to kullum kamar yadda muke faɗi jama'a akwai mas'aloli alhazan da ke zuwa hajji ko umra sukan je sai su ga za su haɗa sahu da laraba sai su ga balarabe yana jan baya to wani sai ɗauka ai saboda shi baki ne yana kyamashi ne wani kuma sai ɗauka a'a ai haɗa sahun dama ba a irin yadda masu albani suka matsa a Najeriya sai wani ya taɓa jikin wani ba wani kowa ya tsaya inda yake kawai don za ka je masallacin kaba ko masallacin annabi sai da kowa ya tsaya inda yake da wahala ka ga wani ya mannu da wani balle irin yadda ake mannewa dinnan haka har wai abin ya zama shigantaka wasu ɗalibai wai sai na ji wai in an ga wani yana haka sai a ce wannan sabon salafi ne wai sabon salafi ne wato ya zo da imani ne da haka shi yadda ya je an ce haka ake aka bi abin dan sai ga babban malami sai tashi wallahi yadda na faɗi haka za ga ya tsaya kawai ya zubar da kafafuwan shi kawai haka dan yana gana sai ce wannan ba wani abu ne za a falanta a kai ba ba komai bane ba komai bane eh dama ba komai bane amma ri mana ba komai din bane ai ba komai bane yi ko kuwa Allah ya kiyaye shi yasa kullum ina faɗi dan Najeriya ba zai san ni'imar da Allah ya yi mishi ba sai ya yi karatu tukuna zai gane matsayin da najeriya ta kai wannan magana kuma na faɗin ta duka ko ta ɓangaren boko ko ta ɓangaren arabiya idan ka karantu a harkar boko ko harkar arabiya to idan ka shiga duniya ka da najeriya sai ka ga allah ya yi mana ni'ima shine dan ilimin da ake da shi dan kaɗan nan ana ƙoƙarin a aikatar da shi matsalar da aka samu kawai shedanun malamai da azzaluman masu mulki dan duk allah ya mana maganin waɗannan guda biyu to shikenan za ku ga da najeriya za ta zama shedanun malamai su ne suke hana sunna azzaluman masu mulki su kuma suke hana adalci shi yasa sai ƙasar ta zama tana da matsala Allah ya kiyaye to sai ya ce fa aqulu ba'da hamdulillahi azza wa jalla bayan godiya ga Allah mai buwa da daukaka sai in ce inna min sunanil mahjura min kafirin min almuslimina lallai daga cikin sunnonin da da yawa daga cikin musulmi suka kaurace musu wa fi kafirin min masajidihim al-yawm kuma suka ƙaurace daga cikin masallatansu suka samu suka ƙaurace wa irin waɗannan abubuwan a yau hiya sunnatu taswiyatu sufufi ita ce ainihin sunna ta daidaita sahu fa innaka al-yawm la takadu tajidu masjidan wala imaman yusawwi sufuf domin a yau din nan da wahala ka samu masallaci ko kuma wani limami wanda ke daidaita sahu kama amara rasul sallallahu alaihi wasallam ummatahu kuma yadda manzo Allah ya umarci al'ummar shi wa fa'alahu ma'a ashabihi ridwanullahi alaihi kuma da shi da sahabban shi suka daidaita sahu din Allah ya ƙara musu yarda illa nadira minhum sai yan kaɗan daga cikin su wa zalika fadlullah yu'tihi man yasha to wannan kuma falala ce ta Allah wanda ke bada ita da ainihin wanda ya so bal aktharul a'immal yawm idza uqimatis salata qaddama wa kabbar yace da yawancin limamai a yau kawai da an tada iqama sai ya wuce gaba ya kabbara wa ka annahu yusallimu faridan kamar shi kadai yake sallah wa la rubbama intaha min qira'atihi fi rak'ati al-ula wa yahsibu ad-dakhil anna al-imam ma kabbara ba'du yace wani lokacin ma wato mai yiwuwa ma har shi limamin ya gama karatun raka'a shi ta farko wanda ya shigo yana tsammanin ma limamin ma bai yi kabbara ba ko san me yasa saboda yadda bai samu masallacin sahu ba a rabe yake ba don kawai da ya ga kawai shikenan sai ya wuce sai ya ci gaba dan haka kowa ya zo ya tsaya da yake to wanda ya shigo liman har yayi nisa da karatu amma in ka ga yadda tsarin mutanen yake sai ka dauka ma cewa ko ma limamin ma bai kabbara ba saboda kawai kowa yana tsaye inda yake so ne sai yace libawarahu min iwajin ko min iwaji sufufi wa adami tarasiha yace saboda haka ainihin wato ya rahu sai ga ainihin wato sahu sahu na masallaci din wato ya karkace da kuma rashin daidaituwa wa min haula il a'imma man yaktafi bin nazar ila al musalli khalfahu daga cikin irin waɗannan limaman akwai waɗanda suke takaituwa kawai in dai ya duba mamun kawai shikenan gaskiya akwai da yawa limaman saudiya haka suke ya shigo masallacin kawai ya dan duba ko dan duba ya juya kawai shikenan ba zai ce komai ba gashi ya ce wala yantiqu bi kalima wahida ko kalma ɗaya ba zai faɗi ba sai ya bakin shi ويظن أنه بذلك قد قام بما عليه من واجب تسوية الصفوف الذي جاءت به نصوص السنة كما سيطوك وانا الأنبوما دي هكا كون يا إفرمش يا سيد أبن ديك واجبي أكنش وقريب من هؤلاء أئمة آخرون توقع كما وصل إماما وانا لسيكم كفد وانا جنسة وانا وانا كسكرا وإن كانوا يظنون أنهم على السنة كو ديك سنة فتوي أكن سنة فيك يقتصرون على كلمة استووا أو اعتدلوا kawai inda suka faɗa haka shi kenan kawai sau sau kawai inda aka faɗi shi ke wanda aka za ka fara a daidaita sahu a haɗa kafaɗa wata tsohuwa ta haɗu da ni a nan daura ta ce wai ita menene sahu da kafaɗan nan ne da kullum ake cewa a daidaita na ce wannan su ne makifi na fita abada kenan ita abin da take tambaya menene sahu da kafaɗa ɗin yake da gizon sahu ba kafa a daidaita ce a kafa sai an daidaita ta a sallah na ce ai shiryawa ake daidaita a kya to ku kamar sojoji kuke sallah na ce sosai fiye da haka kaga Allah ya kiyaye to wani limamin kawai ya in ya ce a daidaita kawai shikenan daidaita wa aqulu yace to don haka sai in ce lam yakun kullu zalika min hadi nabiyina sallallahu alaihi wasallam duk wannan ba shari'a annabin mu bace fal wajibu ala al imani abin da yake wajibi ga liman أن يأمر الناس أن يأمر الناس قبل الشروع في الصلاة بسد الفرج liman ya umarci mutane kafin ya fara sallah ya umarce su da su toshe kafa abinda ake nufi da toshe kafa jama'a shine tsakanin wani da wani ka a samu wata kafa sannan wa taswiyatu sufufi da kuma daidaita su sahu din kama kana ya fa'alu nabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi yake tabbata zalika fi ahadith kathira anhu wannan ya tabbata da yawa a cikin hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama hatta idza ra'a al-imamu anna as-sufuf istawat har sai in liman ya ga sahu din sun daidaitu kabbara sai kabbara fama ja'a fil asar lil imam muhammad yace maganar da ta zo daga a cikin littafin kitabul asar na al-imam muhammad ainihin a shafi na sha uku an ibrahim daga ibrahim قال يتي إذا قال المؤذن حي على الفلاح فإنه ينبغي للقوم أن يقوموا ولبهنا في نيتي ya kamata idan ladan ya ce hayya alal falah a wajen ikama to ma mu duk su zama suna tsaye fa wasuffu fa idza qala qad qamati salat kabbara al imam da zaran ainihin an ce hayya alal falah ya zama su yi sahu to da an ce ainihin wato ba da qamati salah sai sai liman ya ce Allahu akbar qala muhammad sai muhammad ya ce wa bihi na akhudu mu almajiran abu hanifa wannan zamu dauka wa huwa qawlu abi hanifa wannan ita ce magana abu hanifa da an ce ka riƙa masa sala kawai liman ya kabbarta ka ga maganar ma a gama iƙama sannan ya tsaya yana cewa ba ta mata so ba kuntu sai na ce to anan sai malam ya ce alqailu fa shaykhun albani wanda wannan maganar wata magana ya yanko daga malamin shi albani sai ce malamin mu yace wa ala hadha kathirun min muqalladatil hanafiyya yace da haka wannan fatawar da yawanci daga cikin mabiya mazhabin hanafiya haka suke wa bi khassa fil bilad al ajamiyya musamman a kasashen da ba larabawa ba فإن في ذلك إضاءة للسنة المحمدية domin yin haka akwai tozarta sunna ta annabi kama sabaqat al-ishara ila zalika anifan kamar yadda bayani ya gabata an yi nuni zuwa ga haka wa qaribun minhu ikhtisar ba'd al-a'imma ala qawlihi istawu istawu faqat wasu limaman kuma sai su ce ku daidaita ku daidaita kawai wa hadhihi dhikra wannan dai tunasarwa ce wa dhikra tanfa'ul mu'minin tunasarwa kuma tana amfanar mu'minai gashi yace tamamul minna shafi na 152 ya dan yanko wannan magana ne sai iktibasi da ita haka ko ihtijaji qultu sai shi sanuri yace wala yata'atta li ha'ula'il a'imma an yaqulu biwajib biwajib tasfiyat as-sufuf illa idha arafu kaifa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallama yusawwi sufuf ba zai yi ga waɗannan limamai su san yadda za su tsaye da sahudin da sai sun san yaya annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam wa idza kana al-amru kadhalika in al'amarin ko ya zama haka fala budda min bayani hadhihi al-kayfiyya to dole ne mu bayyana yaya annabi da sahabbai suke daidaita sahu domin ba zai yi ka yi ba yayi daidai sai in ka san yadda annabi yake yi ko to wani abu da muke ji wa mutanen mu shine waɗanda suke ganin sun gaji musuluncin nan wasu suna nan da Allah yake ishara a jimillar isharar shi a Qur'ani cewa wa akharuna minhum lamma yalhaqu bihim akwai wasu suna nan su mutanen kirki ne su ma basu zo sun riske waɗannan sahabbai ba tukuna ma'ana suna nan yanzu jama'a kasashen turai turawa tun daga bakaken fatar su hajjajiyan fatar su suna ta musulunta ba su da matsala da an ce musu ga abin da ya zo daga annabi kawai shikenan in kuna son ganin wannan aikace don Allah ku rinka kallon tashar alhuda tasha alhuda wata tasha ce a ingila take turawa ne suka kafa ta musulmi waɗannan baƙaƙen fata flat ne kawai guda suka samu ƙato suke waɗannan suke wannan da abubuwan da suke za ka ga duk abin da ya zuwa suna kawai shi za a faɗi cikin ruwan sanyi a yayin da tsofaffin musulmi suna nan ana jayayya da sun kace musu ga abu daga annabi sai ce a'a ba haka mazhabi ya ce ba ko kuma ce wannan ka tsananta ina fata an gane Allah ya kiyaye to yace fa kaifa kana annabi sallallahu alaihi wasallama yusawi sufuf to tunda haka ne yanzu kenan yaya annabi yake ainihin wato daidaita sahu din aljawabu amsa akan haka sai mu ce laqad kana sallallahu laqad kana annabi sallallahu alaihi wasallama yu'na inayatan tamma bi taswiyati sufufi annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin wato baba kula cikakkiyar kula wajen daidaita sahu wa yahuffu alaiha kuma yana kwadaitarwa ويأمر بها كلنا أمر بدون هكا ولعظيم عنايته بذلك جاء الناس سنته القولية والعملية سبب أننا كلا دا منظر الله يكي جمد مسألة ديري تسهو سنوني سكزو أبياني النبي فدا أأيكتي النبي أأيكتا صلى الله عليه وسلم فمن السنن القولية تدجت كن سنوني نما جنا ودن النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أكوي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس يتي أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana sai ce an tsayar da sallah bayan an tada ya kama din sai manzon Allah ya juyo fuskance mu da fuskar shi yace ku tsayar da sahunku kuma ku daidaitu domin ina ganin ku ta bayan bayana me ma'ana ina ganin ku ta bayan bayana wannan mu'jiza ce Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam domin wasu sun yi kokarin bayyana ma'anar wannan hadisi duk ta'awila suka yi waɗanda ba karɓaɓɓu ba ku karanta fathul bari na ibnu hajar mujalladi na biyu wasu suka ce wai annabi yana da wani ido ne kwaya ɗaya a ƙeya shi wanda da shi yake kallo wannan na kasawa ce game da halitta da kuma kyawun tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam dan aka ce mutum kuma yana da ido kwaya ɗaya a ƙeya ai wannan ba zai zama daraja ba domin zai ja mishi muni na fata an gane amma cikakkiyar mu'jiza din ta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce idan har yana cikin sallah to yana ganin duk abin da ainihin suke yi a bayan shi shin Allah yana projecting mishi image din ne wato yana ɗauko mishi su ne gaba ɗaya aje mishi hoton su yaya al'amarin yake ya dai ce yana gani to yana ganin su din sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan sai ce a lamba ta 719 wa ma'ana tara su ma'anar cewa ku daidaita din ai talasaqu bi ghairi khalalin wato ku manne wa juna kada a samu kafofi tsakanin junan ku tsakanin wannan da wannan ka a samu wata kafa wa aqimu ma'ana aqimu dinnan kuma ai sawu kama fi riwayatin ukhra min bukhari wa muslim wa fi riwayatin rassu sufufakum a wata riwaya yace ku daidaita sahun ku wa qaribu bainaha sannan ku kusantar da tsakanin ainihin safafan naku ba a san tsakanin sahu na farko da na biyu a samu tazara a ana so a rinka samun kusanci tsakanin wannan sahu da wancan sahu rawahu abu dawud da al-imam abu dawud ya rawaito wannan a lamba ta ainihin wato 667 bi sanadin sahihin da isnadi sahihi tunda an yi magana akan muqaraba bainas sufufi bari in yi wata magana a nan jama'a maganar da ainihin mutane suke akan sahu na sallar gawa shi ana ainihin matsayi shi ne wannan magana ce wadda ba ta da dalili akai misali sai ka gan aka zo sallar gawa an matse mutane wannan kirjin shi na manna da ainihin bayan wannan ko har wani lokacin ka kasa daga hannunka don kabbara ta harama ko kuma ka kasa daga hannunka don rungumewa a'a sahu na gawa ana yin shi ne kamar sahu na sallah ta yau da gobe cewa ai ita ba a yin ruku'u da sujuda don haka ba sai an bar wannan tazarar wuri ba wannan babu dalili akan wannan kayyadewa Allah ya kiyaye to sai yace hadisi na biyu kuma hadisi ibn Umar radiyallahu anhu ma qala qala sallallahu alaihi wa sallama aqimus sufufa wa haru bainal manakib wa suddul khalal annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ku tsaye da sahu sannan kuma ku daidaita tsakanin kafadunku sannan kuma ku toshe kafafe yace sahihun wannan hadisi sahihi ne rawahu abu dauda al-imam abu dauda ya ruwaito ai kun ga waɗannan duk sunnoni ne kauliya ko annabi ne yake faɗi da bakin shi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi abu dauda ya rawaito shi a lamba ta 666 hadisi na uku shine hadisin nu'man ibn bashir qala qala sallallahu alaihi wasallam aqimu sufufakum salasan so uku annabi yace ku tsaye da sahunku ku tsaye da sahunku ku tsaye da sahunku sai yace wallahi ina rantsuwa da Allah la tuqimanna sufufakum ko ku tsaye da sahunku aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum ko kuma Allah ya raba tsakanin zukatanku wannan hadisi ma sahihi ne abu dauda ya rawaito shi lamba ta 662 sai malam samiru yace fa hadhihi ba'd al ahadith allati fiha amru nabi sallallahu alaihi wasallama bi taswiyati sufufi waɗannan wasu dan ne daga cikin hadisan da manzon Allah ya umarni da a daidaita sahu wallati yajibu ala al muslimina kaffa waɗanda dole ne ga musulmi gaba ɗayan su wa a'imma wa ma'amumina wal al'amal biha dukkan musulmi tun daga limamai har da mamu su yi aiki da waɗannan hadisai la hajaraha ba wai su tsaye su kaurace musu ba kama huwa hadisul yau kamar yadda ya faru a yau Allah ya kiyaye wallahu musta'an Allah ya taimake mu wa amma sunnatuhu al-amaliyya sallallahu alaihi wasallama dangane da sunnan annabi a aikace game da sahu kuwa fa kasiratun aiba to wannan ma suna da yawa kwarai da gaske faqad kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza uqimatis salat aqbala ala al-muslimina ya'muruhum bi taswiyati sufufi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan aka tada iqama sallah sai ya fuskanto musulmi ya umarce su da daidaita sahu laysa hadha faqat ba wannan ba kadai bal kana yaqumu bi nafsihi bi taswiti sufufi jama'a kun ji wato abin da nake so in nuna muku shine waɗannan karatuttukan akwai abin da zai biyo baya shine ya kamata in aka karatu a zuwa aikata shi ma'ana yanzu bayan kun gama jin wa'azojin annabi sallallahu alaihi wasallam sai malam yake cewa banda cewa annabi yana tsaye da sahun shi da kanshi a'a yana ma tsayuwa da kanshi wajen aikin gyara wa mutane sabobin fa ya amuru haza bi taqaddum ya ce wa na matso gaba wa ya amuru zaka bi ta'akhur wa na dan ja baya wa haka za hatta tusawwa sufur haka yake har sai sahu ya tsayu fa idza stawat in ya sahu ya daidaitu kabbara li salati sai kabbara ga sallah wa hadha min hadihi alladhi tarakahu al-a'imma fi asrina hadha malai ce wannan na daga cikin sunnan manzon Allah wadda limamai suka batta a wannan zamanin bal wa qabla asrina hada kai kafin wannan lokacin ma hatta allafa nasu ma hum alaihi har ma mutane suka saba da abin da suke akai kun gane har ma mutane suka saba da rashin hada sahu yanzu misali bala'i mafi girma ma shine a Najeriya a kasashe irin na Saudiya in ma sahun ne za a ce to an ware nan wurin sarki ne zai shiga dai a surance haka za a gan shi cikin sahu amma a najeriya fa sahun farko gaba ɗaya ake kashewa na sarkin gargajiya ne ko laban sai dai ya tsaya baya liman ne kawai zai wuce sai ku ga sahun farko an kashe shi don sarki ina fata an gane to kaga yanzu magana daidaita sahu ma bata taso ba tunda shi sarkin ya warga da sallah ma gaba ɗaya ya warga da sahun sallah tunda shi kadai zai tsaya a sahun farko ka gan shi kurub haka kamar buka ya tsaya to Allah ya kiyaye to shi ne sai yake cewa bihaifu law qama ahad al-a'imma bi hadha al-amal bi hadha al-fi'l al-an yanzu da ba a samu wani daga cikin limamai ya tsayi don wannan aiki ce lallai sai an rinka gyara sahu da rubbama qala nasu ghayyarat sunna da sai mutane su ce an canza sunna an taba rikici haka a wani masallaci na juma'a daga cikin masallatan juma'a na garin nan wani malami da ya karanta hadisan nan a riyadu salihin ya zo sharhin su sai ya ce to ga yadda ya kamata malaman ahlus sunnan ne suka yi ca akan shi aka yi ta rikici har sai wata rana da malam Abubakar gumi ya zo masallacin aka yi daidai da zai sallar juma'a malam yana gama wa'azi sai ya ce algafa ta malam da Allah ka nuna mana ya ya kamata a tsaye da saho a aikace a sunna sai da malai ja kullum sai ya ce a sunna suka ce eh a sunna suka ce eh sai ce to taso da ya taso sai suka haɗa kafa ya ce a'a ka ce a sunna fa eh to matso matso ya ƙara matsuwa ya ce a'a sai da suka manna idan kafa da idan kafa ya ce to haka sunna ta ce sannan wannan malamin ya samu sassauci malaman ahli sunna ne suka saka shi a gaba da jafa'i don me zai ce haka ba ai shine saboda an tarbiyanci mutane sun taso a haka har sun girma a haka to kamar magana ibn mas'udin da yake cewa ya za ku samu kanku idan a ce a haifi mutum a bid'a ya girma a cikinta ya tsufa a cikinta wanda aka ce za a bata sai ce an bar an bar sunna saboda shi abin da ya tashi kenan don haka dole ne ahli sunna su tashi su fada da bid'a sannan kuma su karantar da sunna ku kiyaye jama'a fada da bid'a da karantar da sunna in kuka yi ɗaya ba ku yi ɗaya ba akwai matsala in kuka yi ta karantar da sunna ba kwa nuna bid'a da wajibul ibtida'i yaya ake bid'a take faruwa yaya nau'o'in bid'a suke bid'a za ta iya zuwa sai ta lalata da'awar ku ta sunna in kuma kuka tare fada da bid'ar ba tare da karantar da sunnar ba sai zama ko raba mutane da bid'o'in kuma da san sunnonin ba ƙarshe dole su koma waɗancan bid'o'in ko kuma su kirkiro nasu don haka ku tashi kuna karantar da sunna kuna kuma fada game da ainihin bid'a da kuma bayyana yaya bid'a take ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malam yake cewa wa nasuqu huna ba'da ma ja'ana fi zalika min hadi nabi sallallahu alaihi wasallam dan haka sai yace anan bari mu kwararo wasu daga cikin abubuwan da suka zo mana dangane da abin da ya shafi ainihin wato daidaita sahu a aikace da annabi yake na farko yace an albara ibn azib daga bara'u dan azib qala radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda qala yace كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية manzon Allah yana bin sahu keke da keke tun daga waccan nahiya har zuwa waccan nahiya manzon Allah yake biyo sahu ɗaya bayan ɗaya shine takhallul yana bi tsakanin wannan da wannan gyara nan gyara nan gyara nan gyara nan yamsahu sudurana yana bi yana shafa kafadin mu in ya ji ta wannan ta bauɗe sai dan gyara ta haka kamar yadda kaga majini yake yin gini na bulan siminti ba ginin bulan kasa analog ba na bulan siminti wanda ake samu da wata na'ura ana bi ana sawa wanda ta karkace sai an dan daki wannan ya koma an dan tunkuɗo wannan ya shigo haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu yana daidaita su ainihin har yana bi yana shashafa ainihin kafadun su ina fata an gano sudurana wa manakibana yake yana shafa ainihin kirjinan kirazan mu da kafadun mu wa yaqulu sai yace la takhtalifu kar ku saba fa takhtalifa qulubukum in kuka saba sai zukatan ku su saba wannan hadisin ka je ka karanta sharhin shi a cikin littafin ibnu taymiya mai suna iktiba'us siratal mustaqim da littafin jilbabul mar'atul muslima na muhammad nasiruddin al-albani zaka ga yadda tasirin sabani na sarari yake kaiwa ga sabani ga ciki idan har a surance kuka saba to a cikin zukata ma sai kun saba ita ce alakar da annabi yake cewa kar ku saba wannan ya kauce na wannan ya kauce na sai zukatan ku ma su saba ka duba ka gani tasirin waje na har binciki idan mutum ya sa riga ta malamai tafiya yake irin ta malamai in ya sa rigar sarakuna tafiyar sarakuna yake in ya sa shat irin tafiyar turawa yake da yan gayu ka duba da kyau ka gani ka duba da kyau ka gani idan lauya ya sawo bakar rigar nan haka zai tafi sai ka ga to tafiya yake irin ta lauyoyi wannan ta musamman ce ta lauyoyi ce in ya sa doguwar riga kuma zai je masallacin juma'a ba sai da ya koma yana tafiya irin ta malamai bayyanar abin da ya bayyana na sarari shi yake ta asiri ka dubi dan boko da kyau da safe in ya zanzare sai ka ga kamar ba wanda ka sani bane tafiyar ma sai ka ga ta canza yana dan yin wani haka misali saboda yanzu ya koma ya sa rigar bature to sai tafiya irin ta bature ina fatan mun gano to sahihu ne ce wannan hadisi sahihi ne rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito shi a lamba ta 674 عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا نعمان يتي من الله أنا ديدي تأينه صفهم حتى كأنما يسوي بها القدح كما أينه ينا ديدي تكبيوي وقد تقدم عن النووي تفسير القدح يتي بياني يا جماعة دقا نووي يدي فسر القدح بدن كبيويكم sannan sai sake cewa hadisi na uku an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamsahu manakibana fi salah manzo Allah yana shafa kafadin mu a sallah wato in za a yi sallah wa yaqulu yana cewa istawu ku daidaita wala takhtalifu kar ku saba rawahu muslim muslim ya rawaito wannan a lamba ta 432 da lamba ta 122 ma'anahu ay yusawwi manakibana fi sufufi salawatu a sahun sallah qultu ni samir sai nace wa ala hadhihi sunnah al-amaliyya sara salafus salih a bisa wannan sunna a aikace jama'a kun gane a aikace abin da aka faɗi kuma a aikata shi ya ce to salaf malaman farko akan haka suka gudana radwanullahi alaihim Allah ya ƙara musu yarda kama ja'at al-athar sahiha anhum bidhalika kamar yadda ainihin asarai ingantattu suka zo ainihin daga haka yace ga su sifatu hadhihi taswiya siffan yadda daidaita sahun yake wa hatta la yahtalifa an-nasu fil maqsud bi hadhihi taswiya to dan kada mutane kuma su saba ya ake nufi da daidaita sahun an gano yace to musta'ridu huna an-nusus allati ja'at fi tilka sifa an nabi sallallahu alaihi wa sallama yace to nan kuma zamu kawo yadda nasoshi suka nuna daga annabi sallallahu alaihi wa sallama game da siffar yadda ya kamata a daidaita sahu din لتكون هي الفصيل والمرجع فيما اختلف فيه don ya zama wannan tsarin da za a kawo na sunna ya zama raba gaddama ya zama kuma shine makoma in an samu sabani in wannan ya ce ga yadda ake wannan ya ce ga yadda ake to bari ku ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi hadisin farko yace an jabir bin samara radiyallahu anhu qala kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala ala tasifuna kama yatasifu almalaika inda rabbiha ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yace wa sahabban shi ba za ku haɗa sahu kamar da mala'iku suke haɗa sahu ba fa kunna ya rasulullahi wa kaifa tasifu almala'ikatu inda rabbiha sai muka ce ya manzo Allah ya mala'iku suke a wurin ubangijinsu qala sai yace yatimmuna sufuf al-awwal wa yatarasuna fi safi suna cika sahun farko sannan kuma suna daidaituwa a cikin sahun kaji daga cikin ma'anar wannan shine a tabbatar sahun farko ya cika sannan a cika na biyu sannan a cika na uku ba kowa ya zo ya tsaya inda yake so ba kaga wannan ita ce siffar da mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabban shi su yi haka sannan in an cika sahun na farko a daidaito a ciki ka a rinka bauɗewa da lankwashewa wannan hadisi ya ce muslim ya rawaito shi a lamba ta 430 فالواجب في الصفوف عند الصلاة ألا يشرع في الصف الثاني قبل إتمام الأول ولا في الثالث قبل إتمام الثاني وهكذا yace don haka abin da yake wajibi game da wajen hada sahun sallah kada a fara hada sahu na biyu har sai sahun farko ya cika kada a fara na uku har sai na biyu ya cika yace to haka za a ci gaba wa ma kana min naqsin fa yakunu fi saff al akhir in har za a samu wani sahu da bai cika ba to ya zama na ƙarshe wa zalika abin da yasa na faɗi haka lima jaa an anas saboda hadisin da ya zo daga anas radiyallahu anhu qala anas Allah ya kara mishi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace atimmu saffal muqaddam ku cika sahun da ke gaba thumma allazi yalihi sannan sai wanda ke biye da shi fama kana min naqsin annabi yace har in za a samu wani sahu da bai cika ba falyakun fi saffil muakhar to ya zama a sahun da ke karshe sahihun mala yace wannan hadisi sahihi ne rawahu abu dauda abu dauda ya rawaito shi a lamba ta 671 wannan sa'i na sa'i a mujalladi na biyu shafi na 93 sannan sai yace وعن ابن عمر رضي الله عنهما هر يرد ابن عمر الله يقال مس يرضى قال يتي قال صلى الله عليه وآله وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بيد المناكب يتي كتيد أينه سهو كما أينه واتو ديديتا أبقال كافدو وصد الخلل سننقم كتوشي كفاتي آه سيتي ولينوا بأيدكم ولينوا بأيدي إخوانكم سننقم أينه واتو كسسوتا أينه واتو to walilu bi aidi ikhwanikum wala tazaru farajati lishayatin yace ainihin wato ku matso daidai da ainihin wato gaba da wato ku kusanci yan uwanku kar ku ba ainihin kafaifai domin ainihin shaidan ma'anar wannan shine yayin da sahun farko ya cika to na biyu in aka zo kafa shi kai zan yayi nisa daga ainihin sahun ainihin farko din sai zama sai a kusanci sahun da ke gaba don mai don ka'a ba ainihin kafafe da shaidanu sai su ainihin samu damar kai da komowa to a nan kafafe kafar farko da za a bari tsakanin wannan masallaci da wannan masallaci za ta ba da dama ga shaidan sannan idan sahun farko da na bayan shi suka yi nisa nan ma zai ba da dama ainihin wato kafa ga shaidan amma yanzu sun kusanci juna to wannan ainihin zai hana shaidan sukunin wucewa to sai dai wannan kusantar kuma ya kamata mu tsaya mu lura da kyau kada wannan kusantar ta zama wadda za ta takura masallata a wajen sujuda har kuma a kasa yin sujuda wadda ta dace yace sahihu da wannan hadisi ainihin shi ma sahihi ne rawahu abu dawud al-imam abu dawud ya rawaito shi a lamba ta 666 Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji duk waɗannan fakar ku manta muna karatu waɗannan mas'aloli ne game da sahu kuma malam samir ya ce yana takaito mana ne daga wani littafi da ya akan sunnonin da aka kauracewa wannan sunna yake magana yana magana daga cikin sunnonin da aka kaurace akwai sunna ta ainihin daidaita sahu Allah madaukakin sarki ya taimake mu to za mu saurara akwai dogon bayanai har yau akan wannan zamu sai a karatu na gaba in Allah ya so za mu ci gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah